بسم الله الرحمن الرحيم ألفية بن مالك مالا يتشي من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا kenan ya ce maka zai sifanta maka sunaye ko ma min al-asma asif sunayen da zai sifanta maka to min zaka daga waɗannan sunayen waɗanda ni maka alƙawarin zan sifanta maka ay min al-asma allati turfa'u bil wawi sunayen da ake musu raf'a da wawun wa tunsabu bil alifi ake musu nasba da alif wa tujarru bil ya'i ana musu jarra da ya'un zu da famun zu bi ma'ana sahib famun kuma baki walakin sai dai yushtaratu fi zu an takuna bi ma'ana sahib sai in tana nufin ma'abuci na hau ja'a zu malik kaga ja'a fi'li madina zu shine fa'il marfu'un bil wawi ko kuma marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw ko ba haka ba لأنه من الأسماء الخمسة أو ستة وهو مضاف ومال مضاف إليه أي صاحب مال كنا ما أبو تندوكيا وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أنقالكو كنا أي إن أفهم صحبة أبانا أبانا شيني يا بينا أبو وقع ألف سنة ألف الإطلاق قارة ناي أبانا أنقالكو يا بينا أبو سيأنك قارة سنة ألف الإطلاق ألف الإطلاق أنا قارة تكين شئري دا داما ko da ba wurinta ba ne ko da sunan bai ɗaukaka cikin kasida da muka kawo ta shauki za ku ga yana kawo irin wannan kasida ta shora ma da dama suna amfani da shi ba sai shauki ba ko ba haka ba kasida da muka kawo yake cewa salu qalbi ghadata sala wa thaba la'alla 'ala al-jamali lahu itaba wa yus'alu fil hawadith dhu sawabin fa hal taraka al-jamalu lahu sawaba wa kuntu idha sa'altu al-qalba yawman tawalla ad-dam'u an qalbi al-jawaba kaga aljawaba aljawaba na sai ce aljawaba saboda kasidar ta tafi mun fahimci wannan kinan nan abana ba babanmu ake nuhi ba abana na ya bayyana sai an ka kara alif ai in afhamu suhbatan in ya zo da ma'ana ko ya bada ma'ana fa'idantar da cewa akwai suhba abokantaka tare da shi wahtaraza bi qaw bi zalika an qawli dhu at-ta'iyya bada yace abin da yasa ibnu malik ya faɗi wannan ihtaraza dan kariya ko keɓancewa ya keɓance bai zalika da wannan magana an zu daga zu a ta'iyya ta a ta'iyya wasu larabawa ne da ake cima abin nan waɗanda hatimu ta'i abu hatimu wannan mai yawan kyauta cikin larabawa da ake kira a ta'i fa inna hala tufhimu suhbatan ita wannan ba ta nuna akwai abokantaka bal hiya bi ma'anar lafi ita tana zakwa da ma'ana ta allafi ana kiranta zu a ta'iyya fala takunu mithlu dhi bi ma'ana sahib kenan ita ba ta komawa kamar ma'ana vi bi ma'ana sahih bal takunu mabniya ita ko da yaushe mabniyatun ta wa akhiru hal waw ita karshen ta kullun wawun na raf'an wa nasban wa jarra cikin halin raf'a da nasba da jarra nahau ja'ani zu qama wa ra'aytu zu qama wa marartu bi zu qama kenan ja'a zu ja'ani zu qama ai ja'ani allazi qama wa ra'aytu zu qama ra'aytu allazi qama wa marartu bi zu qama marartu bil ladhi qama top aga in baka san wannan ba wani yanzu ne wani in yaji wanga da shi na zai luguzu ce bai ja'ani ra'aitu zuqama ce ba a ce zuqama sai dai a ce ziqama sai rikici ya tashi kuma cikin alfiya ba kai karatu ba rigima za a yi ba fa imma kiramun musiruna laqituhum fa hasbi min zu indahum ma kafaniya min na ko man man zu indahum ne ko min zu indahum ma kafaniya ban sani ba min zu inda ne ban sani ba ko abin nan to almuhimmu dai min allazi indahum ko min allazina indahum ma kafaniya hasbi min allazina kenan nan zi sai zaman to allazina ake nufi da shi ina fata an fahimci musiru da mutane ne masu wadata kenan in na haɗu da mutane masu wadata ya ishe ni waɗanda gunsu akwai abin da ya ya ya ya ishe ni ma'ana ba mutum na mai haɗama ba in dai na haɗu da mutanen kirki sun kai min kyauta to ya isa mutum ana son ya rinka saba makan shi da duk abin da ya same shi a rayuwar shi ya ishe shi ina son ya rayu mai kyau musamman ɗalibin ilimi duk ɗalibin ilimin da ke son abubuwa da dama to ba zai iya karatu ba shi karatu ya kun san ilimi shi matsalar shi duk abin da ɗan adam yake so ba su taya tare an gane ko ɗan adam yana son kuɗi wanda ke son kuɗi masu yawa bai iya karatu saboda kuɗi fazon na kamar ruwan tekuna kana ƙara sha da kana da kishirwa suna ƙaruwa wanda ya tara kuɗi sai kuɗi ya fi kowa son ya ƙara tara kuɗi in ka ce kana son kuɗi kwarai baka iya karatu na biyu dan adam yana son girma duk mai son girma bai iya karatu da yawan mutanen da kuke ganin yanzu karatun su yaƙi ci gaba saboda da an san su da karatu wanda suna iya ba al'umma yanzu karatun nasu ya kai inda suna buƙatar ƙari sun ke ƙarawa saboda girman su da suke son su riki sai ilimi ya fice su ba su iya ƙarawa kuma suna rigima da waɗanda sun fi ƙarfin su ɗan adam yana son sutura mai kyau kullum sai an yi sabuwar sutura mai tsada yau shi ka tattara kuɗin da ka sai wannan sutura shi ka je kai karatu ɗan adam yana son mace mai kyau galibin mace mai kyau ba ta a zuwa ga almajiri ko cimbu kuɗin cimbu wallahi ba su aje ba su aje mace akwai wuya saboda galibi mace mai kyau farkon rayuwar ta rudatta ake yi mawadata ke son ta da ɗiyan masu mulki da ɗiyan manya baka iya aji ta in ba ita take son ka ba ko tana son ka ko ko iyayenta su sun mutumta bai wadda Allah ya maka baka iya aji ta to yaushe kan nemo mata kuɗi kullun model ta kaso sabon model da kuma bikin gidansu da uniform kai ko baka iya wannan kaga baka iya karatu dan adam yana son hutu mai son hutu bai iya karatu dan adam yana son zama fa da shan shayi duka waɗanda ba abubuwan ba an ce kakkai ba a'a kai gwargwado amma kakka zuri kuɗi su taimaka maka don ka ci gaba da neman ilimin ka amma ba wai ka zimi kuɗi don ka zama mai kuɗi ba shi wannan wani abu ne can daban dan adam yana son bacci da hira in kana son yawan hira baka iya karatu saboda wani lokaci zaka je kai muraja'a kuma wani lokaci zaka yi hira balle WhatsApp in ka bashi dama sai shi canje lokacin ka gaba ɗaya to waɗanda abubuwa ba su tattare da karatu shi yasa kuke da yawan mutane ba su samu ilimi duk sai ka yaye waɗanda in kuma ka same shi duka za su zo na fata na fahimta dukiya rufin asiri wadata in kana da ilimi ya zo ba yadda za a yi kai kuma ya sai dai in baka tsaya ma ilimin ba ko baka samu ilimin na kai ba na fata an fahimci matsayi duk wanda ya samu karatu ai matsayi ya ƙare babu wani matsayi wanda ya karatu duk hayaniya ta duniya babu babu matsayin da za a samu don shi kadai daga tabbata na'am na fata na fahimta mace mai kyau kuma in kana da karatu to sai ai ta baka in dai karatu ya kai karatu mata sai dai ka turi na fata na fahimta ta duk da yake wadansu mallamai sai su dauki wannan hanya ta su aura yau su saki wannan bai dace ba amma dai babu wata mace in dai karatu kai karatu da ba ya samu ta ba yi ta ba ina fata an fahimce ni to sai mi kuma hutu zaka same shi saboda zaka huta a rayuwarka bayan ka kare har da alkur'ani lokacin da ina yaro kullum abin da ke tunani wai ina haddace alkur'ani yaushe zan hutawa ina ta ganin samun lokacin hutu wannan abin yana ɗauka hankali na shi yasa ce bari in jinkirta amma lokacin da himma ta zo muka ci gaba da har da alkur'ani haka kare yanzu shikenan sai daga a to gani ina rayuwa ta kamar sauran mutane yanzu na ma nake da hutu sai in yi wata takwas wani ɗauki alkur'ani dukkan muraja'a ta ga kaina inda nake dauka kawai nake nake yi sai in yi wata kai ni sai in yi shekara ma in ba lokacin Ramadan ya zo ba lokacin da za a muraja'a wallahi ni ban dauka alqur'ani sai in jima ban dauki alqur'ani ba in lokacin tafsiri ya dai ina dauko tafsiri wanda nake yi amma dai in dauki qur'ani da muraja'a in dai har da ta zamana wallahi sai kai shekara ga dauki alqur'ani da sunan muraja'a Allahu akbar hutun ya zo kuma hirar in akwai dama ana dan tsaya da mutane a yi hira a ganar da su wani abu na addini ba wai kawai hirar shirme ba kuma a yi gaba to shi yasa ilimi bai tafiya da abubuwan da muke so ترم المجد ثم تنام ليلا يغص البحر من طلب اللآلي ومن رام العلا من غير كد أضاء العمر في طلب المحالي sannan kuma akwai wani malami na malikiya da ake kira suhnun to yana da wasu masail da ya tattara na ilimi masu nauyi suna da nauyi to sha'ir shi kullum kusan sai ya kawo wasu abubuwa akwai abin da ake kira cikin ilimin adam at-tajsid tajsid shine kamar abin da bai da jiki kamar da shi mai jiki abin da bai magana kamar da shi yana magana suna kiran shi at-tajsid fi ilmil adam an gane ko to shi sha'ir ya kalli waɗannan masail na suhnun ya san suna da wahala yace qalat masailu suhnun li qari'iha bil kaddi tudraku fi qalat masailu suhnun li qari'iha lan tablugha al majda hatta tal'aqa as-sabira ko ba haka ba على أي حال لا تحسب المجد تمرا آآ قالت مسائل سحنون لقارئها بالكد تدرك منها كل ما استتر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لن يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر مسائل سحنون تتي لقارئها كما كرتونتا بالكد سيأنشا وهلا شيني الكد tudraku minha kullu mastatara zaka gane duk abin da ya buyu tunda sai kai hakuri kai karatu kai tambaya ga malamai kai zuwa cikin lokaci ana fassara maka wato bilkaddi tudruku minha kullu mastatara la tahsabu almajid tamran anta akihu kaka sa tsammanin almajid daukaka tamran kamar dabino ne aka maka canye ka sha ruwa lan tablugha almajda baka samun daukaka hatta tal'aqa sabira sai ka dandana tal'aqa daga mil'aqa ne as-sabira ba as-sabrna ba as-sabira wani icci ne mai tsaci da ake kira madacci lan yablugha al-ilma battalun battalun dan zaman banza bai kai ga ilimi wala kasilun da mai yawan kasala da ya doka bai gane bai ce kai sun ba mutane wahala ku aje musu kai wala malulun da mai zahin kosawa yayi wata ɗaya wata biyu sai ya ce ya kosa a shi karatu alal akalla ka dage kai shekara 20 ana fafatawa da kai wala man ya alaful bashara da kuma wanda ga sun kullu shi na tare da mutane ya alafu daga al-ilfuna shine masoyi ko abinda an ka saba da shi alhaiwanatul ma'alufa waɗanda an ka saba da su na cikin gida ko ba su kike ma'alufa ba to in kace zaka saba da mutane shi yasa mace kamar musa take kullun tana son kana tare da ita tana guga jikinka na guga jikinta yaro danka haka shiki mutane abokanka suna son kullun an kai biki sai an gane ka to in kace da wagga zaka saba shi yasa kuke ganin jami'o'i ba a yin su cikin gari galibi jami'a cikin daji ake ta saboda manya alaful bashara bai iya tsaye karatu sai dai gari ya cimma jami'a shi yasa kuma ake son galibi a ce an yi jami'a mutum ya bar kasar su ko garin su saboda in ka bar kasar ku ba dum larura ta za ta kawo ka ba an san kana wajen karatu to amma in kana gida auren abokinka kaza kaza kaza kaza kaza duk sai zo ya barka ta karatun ka ba daya lan yablugha ilma battalun wala kasirun wala malulun daga mallana wala man ya'lafu al-bashara kaji abinda ka masail su mun tace yace to wa kadhalika haka ne yushtaratu fi irabil fami a cikin irabin fam bi hadhihi al-ahruf a ce an yi mishi irabi da harufa zawalul mimi minhu sai an cire mai mimu kenan shi zu ya zama to bi ma'ana sahib ba bi ma'ana alladhi ba shi ko alfamu a cire mishi mimu nahaw hadha fuhu wannan bakin shi ne fuhu kaga an cire mimu an cire mimun wa ra'aytu fahu naga bakin shi wa nazartu ila fihi na kalli bakin sa kaga nan fihi ba harafi na ba kamar da zo cikin hadithi hatta ma tunfiku ko abin nan fi fi imra'atika nan wani in yazo iske fi fi sai ce an yi kuskure ku shahi fi guda fi imra'atika na a'a fi fi imra'atika a cikin bakin matarka na fata fahimce ni eh bakin ta fi ta farko harful jarri ta fi waccan kuma fi na wato abin nan ne ismun ne majrurun wa alamatu jarrihi liya li annahu min al asma al khamsa aw al sita shi ko fahu bakin shi له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه شي ليبلغ نم أنسى مفيد دفائل فاه مفعول به وعلامة منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وستة وتشوف القرآن يقول wa ilaihi malam yace to zuwa gare shi ne ashara bi qawlihi wal famu haythul mimu minhu bana shi ko famun haythul mimu lokacin da mimu minhu daga gare shi bana ta yi nisa daga bana na shine abu yayi nisa a ce banat minhu zawjatu ai infasalat minhu al mimu mimun tarrabu da shi ai zalat minhu ta gushi fa in lam tazal minhu in ko mimun kin nan bata gushi ba o ariba bil harakat za a yi mishi irabi ne da harakat fatha da kasra da damma nahau hadha famun wannan baki ne wa ra'aitu faman na ga baki wa nazartu ila famin na yi kallo zuwa ga baki Allahu ta'ala alam